Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم إني أسألك يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا القوة يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان انفعنا منك بنفخات خير تغننا بها عمن سواك إن تستبدوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد اكفنا بحلالك عن حرامك وعنا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت به ذكر وانصرنا بما نصرت به رسل انك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين diwani wancan lahadi dai kowa ya ji daɗi saboda harufa wajen ko hudu ne aka fassara bana cikin lokaci kankani kuma alhamdulillah wannan kuma ya hade da nawa goron sallah ku an riga an baku goron sallan ku ni nawa ne dama ba a bani ba an hada mun da goron sallah da barka da dawowa da kuma wato happy new year duk an hada mun cikin wannan wato wannan wancan ladin da ya wuce saboda haka za mu ci gaba alhamdulillahi kuma yadda dai kuka sani wancan ladin an bayyana an shiga sabuwar shekara ta musulunci to duk an hada mana alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyan maulamu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu yau sha ɗaya ga watan janairu miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan Muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin ci gaba da karatu fassara diwani wanda malamin malam shehu mansur yake mana duk ranar lahadi Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akar muku Allah bismillah يا سيدي أحمد تجان خذ بيدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديكي أنت الإماد يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ديكي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبقا في شدة الديك يا قوس كل مبيد لازم مرتدفا مما أراه من الأهوال والديك يا نتاك البرايا أنت منقذنا من كل ما قرر من شدة الديك يا قاسم الأولياء يا من يمد دمه يا قلبنا لقطنا فانجدنا من الديك أسكو إليكم وأنت تتركني فيها يا شيخ وانقذنا من الديك وأنت يا سيدي يا ملفات أنت لها ومن شاق ينجينا من الديك ما لي سواك وما لي غير يا كن بالبغية تنقذني من الديك أشكو إليكم وبي يا طبيب يكن لا طبيبا فتنجيني من الديك فهذه دمغة في القلب قد قدرت وقد دست من شدة الديك الطريق أفسد العدوة ما لست فيها عني وتنجاني من كل تعريق أقوم هنا يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديكي يا ملجئي في جميل عليا وذريكم من انكذا ما قد كنت في ذيك فأنت باب نجاة الكل قلت في ذي وقم مقيت إذا ما كنت في ذيك أنكذ غريقا فقد ناداك منتجا وقم إن الله أنكذ من ذيك يا شيخنا قلت كل العايزين به ويا إماما به ينجى من الذيك أنكذ قديمك من ذيك عدا به وشدة عقات في المذالك أنكذ من مينة قادت تقربه إلى للاك فناداكم بتذيك يا سيدي أحمد تجان قل بيدي أتى الملاذ فاز العال في ذيقي بدايكم أتجافى مغفرة من الإله ذاك السنيرك وأننا لسعادة نفوز بها مع شهادة ما قسم بتوفيقي ثم صلاة مع تسليم أجمعها على شفي الورى منجي من الضيق ثم ردعنا بالعباس سيدنا وصابر قرما قال الزديق يا سيدي أحمد تجان قل بيدي أنت الملاذ فاز الحال في ذيقي
alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram a muna miƙa gaisuwa ga halara ta maulan mushi usulun bai radiyallahu ta'ala anhu da halarar sayyidi ali sisi radiyallahu ta'ala anhu ma a farin ciki ya cika mu na kasancewar muna karanta diwanin shehu kuma ga waɗanda su ne shehu radiyallahu ta'ala anhu duk wanda ya gansu ya ga shehu wanda ya san su ya san shehu wanda bai san su bai san shehu ba radiyallahu ta'ala anhu ma to yau za mu tashi harfin rayi
عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه والحب رفعته جاب البين والبين لم يدوى أبعد من يهوى رجوعي من المولى الجليل جلاله ورأيتها قد مات المهيمن ذله من زال رسول أتانا ووسل مقدس ورقيت زور الإرفان من سر حبي عبا الموجناتي ونادى رسول ما تأسدو لعن شاي مديه يا الله رفيع ما يا كافر بعد فصلي يا يا الله رحيم يا منان من جل ذكره عليه الله رسول حبيب ذاكر ومقدس رميت وربي ما رميت وإنها ورجيبها يا للعباد فصليا على المصطفى المنصور ورؤوف يا شكور وهب صليا على المصطفى المختار يا ملاه ما وصلات عليه مثل ما له عليم
sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu Rafata Maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya gaya mana waɗansu abubuwa wancan satin to shine nan yake so ya ƙara jaddada mana ya ce da mu kadista salana mahabubu kulli wa jumlati wa ausalani wal gairu ya tutawallati hakika almahabubu ya tumbike sufata da zati na ya sadar da ni ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala duk abin da ba Allah ba ya banni to kuma ya ce wa inna hadhal hibba gaibu ilahina wa qalbul wara wa zatu fi tajallati to ka gani qalbul wara wa zatu tajallat fihi to shi ne yau kuma yake so ya ga mana yace man to rafa'ata hijabal bayn ya rasulullahi har yanzu ba mutane ba su gane ni ba rafa'ata ka dauke hijabal bayn hijabin da ke tsakanina da kai wato hijabul bu'udi hijabun nisa tsakanina da kai ba nisa zahiri da baɗini misali kamar tafiya maka ko kuma tafiya zuwa wato hadratul aliya ko hadratul uliya ko gayatul kuswa tafiya ce mai nisan da sai an shekaru ana halwa to amma ga shi an waye gari saboda an ɗauke wannan hijabi na nisa taku ɗaya almajirin shi ibrahim zai yi ya tsinci kan cikin halara allah tabaraka wa ta'ala to shi ne shi yake ce to ka ɗauke hijabin nisa shi ne rafa'ata hijabal baini hijabin da ke tsakanina da kai ya zama na babu wani shamaki tsakanina da kai babu wani wato wato ma'anan bainu a ce gani ga ka an ɗauke wannan ƙananan waliye suke ganin annabi a ni bukata in za a ga annabi a ganni to shi ne hijabin ai shi aka ɗauke ba magana wa shiwu yana ganin annabi a in za ka ganshi in ka ganshi to ka gode ka more to shi ne rafa'ata hijabul bain ka ɗauke hijabi na tsakani na da kai babu tsakani
wal bainu shi ya ce amma kuma ikon Allah tsakani lan yudwa shi kuma har abada ba a nan nade shi ka ɗauke hijabin da ke tsakanin hijabin aka cire ba tsakanin ba shi yasa har yanzu zai kaji an ce sai kaji an faɗi sunan annabi zai kuma faɗi sunan shehu da ba dan ba a nan naɗe tsakanin ba wato wato to da ba za ka ji suna biyu ba to amma wanda yasa an ɗauke hijabin to shi ya san ko me ke shi ne rafa'ata hijabul baini ka ɗauke hijabin da ke tsakanin da kai amma wal bainu tsakanin yana nan amma wa suna ganin shi lan yiduwa domin shar abada ba a nan naɗe shi yana nan yanda yake saboda dalili hijabin da ke tsakanin yanzu misali wannan karatun wani ya ji zai ce to ko me ake nufi abin da ake nufi ana cikin magana soyayya ne majnun laila ma ya faɗi wannan kuma kowa ya yadda dalilin da yasa aka ce ai rafata hijabul baini saboda soyayya zari'a ce wata kafa ce ai kafa ce tsakanin mutum biyu to babu wannan kabar majnun laila ma ya faɗi لأن المحبة زريئة فقد سقطت الزريئة فليلا أنا وأنا ليلا كما قوا يا to so da haka soyayya wani abu ne tsila ne tsakanin mutum da mutum to shine shi ce to wannan kafar an toshe ta ba ta kuma majnun laila yana faɗi yana ci an wato ita lailar ta zo tana tana so ta gan shi sai ta sallama bai amsa ba sai sallama na farko bai amsa ba na biyu ma bai amsa ba a na uku sai ta taba shi ta ce yaya malam ana ta sallama da kai na zo in ganka kowa ka amsa yace da Allah tafi gida ki bani wuri san ki ya shagaltar da ni ga barin ganin ki eh na fi ƙaunar in ta kokuwa da mahabbar ki akan in gani ki tafi kawai ki kyale ni mi ta rikici da, da soyayya to shine nan in mutum ya gane wannan rafa'ata hijabal baini ka ɗauke hijabin da ke tsakanina da kai wal bainu amma tsakanin lan yuduwa ba a nan naɗe shi ba وابعدت sannan ka nesata إذ أدنيت من يهوى
ya ce wa'ab'atta ka nesata lilhibbi ga masoyin nan manya hawa abin da ike so iz adnaita yayin da ka kusanto sanda muka yi sun madana fata dalla to sai wato man a hawa din nan ita kanta san annabin ma manzo Allah ya karbe ta ba ta ka ɓata kanka lokaci ne ka ce shehu yana son annabi kana ɓata kanka lokaci in baka gane ba shehu ya ce fa in tasalu an mazhabi wa mutayyimi fa hubbun nabil hashimi wa wa man ahawa in kana tambaya wai shin mecece mazhaba ta wace mazhaba nake bi malikiya ko hanbaliya ko shafi'iya ko kaza ko kaza wa mutayyimi ko ko kana tambaya wace dariƙa nake tijaniya nake ko kadiriya ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza shi yace to fa hubbun nabil hashimi soyayyar annabin nan ba hashiman dangi wa man ahwa shine hakikar wanda nake so to shine shi yace to sanda annabi ya kusanto ni ya nesa ta manya hawa wannan mahabbar ya dauke ta babu hijabi tsakanina da shi kuma babu soyayyar ma wannan karatun yana da nauyi fa to abin da kawai za ka kubuta ka gano to shi ne ma'anan cewa da muka yi da annal mahabbatu zari'atun faƙar saƙaɗatin zari'atu fa ana huwa wa huwa ana to wannan ne za ka bi sai ka gane fa aini wa aini yawma aini muhammadin sarasir ruhu bi yayi kaliwar ruwayi kada habbtuwa ta araniya kuntuhu wa rabbi lam yakruk makanan wala waqta to shine karatun
رجوعي shi wace dawowa ta من المولى daga majibincin lamarin bayi الجليل جلاله wato mai girman buwayarsa dawowa ta ruju'i min almaula dawowa ta daga majibincin lamarin bayi aljalilu jalaluhu mai girman buwayarsa إليه to zuwa ga Allah na sauka بحب الهاشمي da soyayyar bahashiman dangi ولا غرى wala garwa babu mamaki dan an yi haka na taho daga Allah na sauka wurin Allah kuma da soyayyar bahashiman dangi ya ce babu mamakin an yi haka domin ya faɗi ya ce ruju'i min al-maula li ahmad nazilan ila al-mala'il a'la huwa buruji ruju'i dawa ta min al-maula daga majibincin lamarin bayi li ahmada ga annabi ahmadu nazilan na sauka ila al-mala'il a'la wato zuwa ga ainihin wato mala'ul a'la makaman nan maɗaukaka su ne misali mala'iku da ake faɗi din nan ka buruji na wuce saman kowace irin hanya da ake bi a da Allah na wuce wurin duk wani burji da ka sani na wuce shi
رأيت
shi wace na gani ƙiri-ƙiri
وقد مد المهيمن ذله hakika ubangiji mai shaida aikin bayi madda ya shimfiɗa zillahu inuwarsa
يصلي yana salati على عبد bisa bawa على الجار wato a fili والنجوى da kuma ciki zahiri da baɗini wannan tambaya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya tunda Allah ya wannan tambaya ba wanda ya amsa ta sai da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yazo Allah ne ya ce alam tar ila rabbika kaifa madda zilla kowa ya shiru sai shi Ibrahim ya ce ra'aytu na gani alam tar ila rabbika kai yanzu baka gani ba wato ba alam tara kai yanzu baka gani baka yi duwa ba ila rabbika zuwa ubangijinka kai fa madda zilli ya aka yi shimfida inuwarsa ta yanda ya shimfida inuwarsa kowa ya shiru ba a san inuwar ba sai shi yace to ra'aitu ni na gani wa qad maddal muhaiminu zillahu hakika ubangiji ya shimfida inuwarsa to wannan alam tara din nan Allah yana magana ne dama da arifi kuma arifi ɗaya ne to shine alam tara ayyuhal arif إلى ربك الذي خلقك فسواك فعدلك كيف مد الذل أي مد ذل الكائنات لتعرف بها كنز ربوبيتي وبدون غيره ثم يرفع ذلك الذل عن عين البصيرة التي أراد فتحها فتشاهد بدون الأزل وغيب الغيب وتصير عارفة بالله ولو شاء ربك لجعله يعني ذل الكائنات ساكنا أي ثابتا في العدم الذي وخزانة وجوده أي أم الكتاب واللوح المحفوظ الثابت وجود كل شيء فيه ما في الباطن فيقع به الحجاب ويحجب العبد بصوب الآثار عن شهود الأنوار ثم جعلنا الشمس أي المعرفة بالله عليه يعني هذا الذل دليلا فيستدل به بالله على غيره فلا يرى سواه ثم قبضناه بإفنائه وإدامه إلينا إلى وجودنا وبقائنا قبضا يسيرا فيجيب عنه شيئا فشيئا حتى يبنى عن حس يوم داركه وحس غيره من الكائنات فلا يشاهد إلا المكون wannan shine ayar shine nan shehu yake magana to wannan ba wanda ya ga wannan sai shehu radiyallahu anhu to shine a Allah tabaraka ta'ala yana ishara da yawa ya zuwa ga wannan inuwar nan da yake magana akwai inda yake wani yake cewa wazallalna alaikumul gamama to wannan gamama sai mutum ya samu shine wato wannan wannan wannan abubuwan nan da ake so mutum gane din nan bayan mutum ya san wato wato halarar ubangijin shi ya san annabinsa ya san waliyin Allah tabaraka ta'ala ya san bawan Allah to shine isharar da yake wazallalna alaikum da gamam ai gamam tajallis sifati li kauni huju shamsu zati al-muriqatu bil kulliyat wato ainihin gamam gizagizai ko kuma girgije na tajallin sifar Allah tabaraka taala wanda ya hajabci ranar zati dan ta katta kona makalukatu in ba dan wannan girgijen ba gizagizan nan guda uku da suke tare da juna to da ka ina ta sun kone to shi ne yake wargica a walam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyau zilaluhu wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan in daliku ila zillin inji Allah sai ko yace la zalila a cikin waqi'a kenan wa zillin mamdud wa daniyatan alaihim zilaluha wa nudkiluhum zillan zalila fasaqalahuma summa tawalla ila zilli duk wannan isharu ne sannan yace مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك أقوى الذين اتقوا wannan kenan innal muttaqina fi zilalin wa uyuni innal muttaqina ay al mutazakkina an sifatin nuhus wanda suka samu tsarki kenan suka samu tarbiyya waya atil amali da gujewa ganin ayyuka cewa suna kaza suna kaza suna kaza al mutajarridina anha sun tsire ta kansu gabarin aiki fi zilalin min sifatil ilahiyyati wa uyunin min al-ulumi wal ma'ari wal hikam wal haqa'iq al-mustafadatu min tajalliyatiha to shine alam tara ila rabbika kayfa madda zil shine shi yace to ra'aitu wa qad madda al-muhaymin zillahu
rasulun shi yace in baka san shi ba annabin nan da nake magana rasulun manzo ne atana izo mana wa ha shi manzo Allah sirrun muqaddasun asiri ne na Allah tabaraka wa ta'ala abin tsarkakewa wa arsalahu al-maula majibincin lamarin bayi ya aiko shi min al-gayatil quswa daga kanziyatul makafiya gayatul kuswa gayar nan halaran nan mai tsananin nisa saboda nisan ta ma babu abin da zaka kira halara da shi a wannan lokaci idan ka ce Allah Allahu a wannan halar kai sabo eh saboda sazijiya ce to shi yasa ya ce gayatul kusba halarar nan mai tsananin nisa ubangiji tabaraka ta'ala ya aiko annabi daga kanziyatul makfiya kuntu kanzan makfiyan lam uraf fa ahabbtu an uraf fa kalaktu khalqan fa ta'arraftu ilayhim fa bi arafuni Allah ce da can na kasance wata taska ce ba a santa ba sai na so a sanni to shikenan fa khalaqtu khalqan sai na halicci wata halitta fa bi ar fa ta'arraftu ilayhim sai na sanar da fa ta'arraftu sai na sanu ilaihim zuwa ga halittata da wannan halitta fa bi da ni arahu ni aka sanni to shine nan yace to ubangiji ya aiko manzo Allah min al-gayatul kuswa daga wannan wurin
raqaitu shi yace na hau zural irfan ƙarshen martaba cikin sanin Allah ƙarshen dutsen sanin Allah na hau
min sirri hubbihi daga asirin soyayyarsa wa ruttu na hore as-sa'aba duk wani abu da kasan yana da wahala sai dai in baka bi ni ba amma na riga na hore mawuyatan al'amura ko ilimi ne ko kuɗi ne ko ɗaukaka ne ko daraja ce ko mulki ne ko wilaya ce kai ko menene da ka sani na hore abin na sauƙaƙe hanyar ba wahala in ka zo wurina shine wartu na sauƙaƙe asti'aba mawuyatan al'amura al-mu'dilati masu halakar da mutum duk abin da ka san saboda wahalar suna iya halakar da mutum in ka biyo wani abin ba zai halakar da kai ba za ka shiga cikin abin cikin sauki da kwanciyar hankali wala dawa sai ce ba da awa nake ba biyo ni ka gani sai dai alisi zai na cewa yabna kirami ala tadnu fa tafsir ma qad haddasu kama ma ra'in kaman sami'a ya kai dan manya wanda yake tunanin iyayensa sun isa ko kuma yana tunanin malamansa manya ne sun isa ko kuma yana takama da wani abu na daraja sai ji alisi sai ce ka matso ku sama na ka gani ai gani ya kori ji in kana gefe ne in ana suka shehu za ka dinga tayawa kai ma ka sa baki amma duk ran da ka matso kusa da shehu ran da baban kai taba shehu ka zabga marmari idan baka san shi bane amma ka matso kusa ka gani ka gane da masu zagin da shi sun yi daidai to shine ma'ana ka matso kusa ka gani
rasulun shehu ce manzo ne matajdu duk sanda na ɗaga murya li'an shayi madihi domin tsara yabo gare shi al-makarmatu wato dukkan kofunan girma tun daga martabobin annabta da na walitta da wanda ma baka san su ba tahuffu janabi duk sai zo su kewaye ni kowane irin makami sai zo abin da ya sa annabta ba za a taba ta ba saboda an riga an kulle kofar amma ga sunan gaba ɗaya a kewaye duk wani makami da ka sani duk wani daraja shi wuce ga sunan suna kewaye da ni kuma kowane kofi yana so in ɗauke shi ba wani makami da ba shi yake kwaɗayina ni ba na kwaɗayin makami makaman suke kwaɗayina almakaruma dukkan wani kofi na girma da sai an ba Allah sai an yi wani aiki ake cin kofin to kofin ya kawo kansa gare ni saboda haka in ka bi ni ko baka komai ba sai in ɗauki wani kofi ko in baka Eh, sai a bar amma da hayaniya ita jaya me yayi me yayi aka baki kaza ba ya je wurin me shi Mhm.
kama ahwa to shehu ya ce kuma suna kewaye ni ne kamar yadda nake so fa kar ka dauka sai na tashi ne ko kuma a ina zaune zan mika hannu in dauko duk abin da nake so duk wani daraja duk wani makami suna kewaye ni kamar yadda nake so rafi'u shehu ya ce rafi'u ya mai ɗaukaka bayi yake ɗau- wato mai ɗaukaka wanda iso ya fifita shi akan wanda ya ga dama aya kafil ibadi ya mai isarwa bayi abin da idame su fasalliyan kai salati alaihi bisa annabi salatan salatin da lan tuhwa wato ba ta kiyayuwa salatin da ba ta kiyayuwa lan tuhada salatin da lan haɗa ba a iya kewaye ta walan tuwa kuma ba ta taruwa halitta Allah ba za su iya kewaye salatin ba sannan mala'iku ba za su iya tara adadin salatin ba to wannan shine salatin da aka tura halitta ba za su iya kewaye shi ba sannan mala'iku ba za su iya kirgawa ba rahimu shi wuce ya mai jin kai aya mannanu ya mai baiwa man jalla zikruhu wanda ambatansa ya ɗaukaka fasalli alaihi ka yi salati bisa annabi warfa'i dika ka ɗaukake dukkan kunci a cikin makalukatu washakawa da ihu da ƙara da koke-koke saboda haka shi za a ke gani abubuwa sun tafi daidai kan bayyana shi kowa kuka yake
rasulun manzo ne habibun masoyi zakirun zakiru mai faɗin la ilaha illallah kwararo kwararo ko ina annabi yana yana qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi la ilaha illallah ku rabauta to saboda haka shi ya ce annabi ma zakiru ne a to ai Allah ma zakiru ne yayi ko ko ba zakiru bane a ga wani ya buɗe baki to in baka san in baka sani ba, ba shi ya ce faskuru ni azkurku to ashe shi ma zakiru ne ke
wa muqaddisun wa muqaddisun sannan kuma muqaddisun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarkakewa mai tsarkake zatin Allah tabaraka wa ta'ala qubayla wujudil kainat tun gabanin samuwar ka'inatu wato kasantattu tun ba a halitta ba annabi ya tsarkake Allah tun ba a halitta ba annabi ya tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala tun anan ya dauki amana ya tsarkake Allah wala shagwa wala sharwa annabi bai da kishiya babu wani ɗaya da ya musharaka da annabi a wannan wuri ramaita shehu ya ce ramaita ka yi jifa ya rasulillahi wa rabbi na rantse da ubangiji na ma ramaita ba kai kai jifan ba wa innaha sani dai cewa ita wannan jifa sifatu jalalin suba ce ta maɗaukaki lil jalili wato suba ce ta jalala lil jalili ga ubangiji maɗaukaki falamawa wannan jifan ba a iya mai da ita ga kowa sai ga Allah falama awa ba ta da ku- makoma sai sai- sai ga Allah wato jifa Allah tabaraka ta'ala ya maganan jifa iri iri iri iri a Qur'ani kaga jifa da duwatsu jifa ne jifa da kibiya jifa ne harbi da bindiga jifa ne yi wa mumini ƙazafi jifa ne asiri a ɗauki carbi a a harbi wani jifa ne a yi binne binne jifa ne a yi tsafi jifa ne kulumboto jifa ne to amma Allah tabaraka ta'ala ya yi ishara akan jifa na ƙazafi sai ce wa man yaksib khadi'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad itamala buhtanan wa isman mubinan yace wallazina yarmuna al-muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun sannan yace wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum sannan ya ce innal ladzina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minati al-lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum azabun azim to sannan ya ce tarmihim bi hijaratin min sijil to akan wannan da shi yayi magana kuma sai ya ce wa mar ya ce ya ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wannan ishara ce zuwa ga faɗin Allah tabaraka ta'ala sanda aka yi wato wato wato yakin badar Imam al-Baydawi ya ce ruya an rawaito annahu cewa shi lamma adallat quraish lokacin da quraisha suka bullo minal akan kuli zuwa wato daga ainihin wani dutse ne wani wuri ne da ake kiran shi haka lokacin da kafirai suka bullo daga wannan wuri qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hazihi quraish wannan quraishawa ne ja'at suka taho bihuyala'iha da ainihin manya-manyansu masu takamarsu wa fakariya da kuma alfaharinsu sun tattaro kowa daga ƙasarsu yukazzibuna rasulaka ya ubangiji suna ƙaryata manzanka allahumma ya allah inni as'aluka ina roƙonka ma wa attani abinda kai mun alƙawari fa atahu jibrilu ce sai jibrilu izo masa wa qallu ice da shi khuz qabdatan min turabin jimki ƙasa daga turbaya farmihim jefe su falamma falan baltakal jama'an lokacin da ainihin wato mayakan nan biyu suka haɗu tawagar kafirai da jama'an musulmi tanawala kaffan min asbai sai manzo Allah ya jin da yi babu wani mushriki da yi saura sai face ya shagaltu da ƙasar da take idansu idan idanuwansa biyu fana hazamu suka tarwatse wara dafa humul mu'minuna sai mu'mine suka bi su suka dinga saransu yaktulunum suna kashe su wa yasurunum suna daure wasu sun malamman sarafu sannan lokacin da suka watse suka tarwatse aqbalu ala tafakuri sai mumine kuma sai suka fuskanci junansu suna alfahari fa yaqulu rajulu sai kaji mumini yana cewa da dan uwansa ataltu aini na kashe wani wa asartu ni na kama wannan daure to fa nazalatul aya dalilin da yasa wannan aya ta sauka kenan sai Allah tabaraka ta ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ba ku kuka kashe su ba Allah ne ya kashe su yaushe ma kuka ba ba mu muka sa aka yi jifan ba ko kuma mu muka yi jifan ba har ma suka tarwatse kuka dinga bin su kuna saran su yace to ma ramaita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramyan tuwassiluha ila ayinun ba kai kai jifa ba jifan da kai har ya sadu da idanuwan su iz ramaita lokacin da kai jifa ai hina alqaita suratul ramyi sanda ka dauki ainihin drawing din jifan drawing ne kawai photocopy ne na jifan da muka yi kai walakin Allah rama sai dai cewa Allah ne yi jifa fa wasalaha ila ayinahum jami'an hatta hazamu wa tamakkantum min qadi dabirahum to saboda kan mutum ya lura zai gane wannan jiban a hakika Allah tabaraka taala shine ya jiba to wannan zahirin tafsirin wannan aya kenan badinan ishara ne Allah tabaraka taala yana magana ne da muridai Allah tabaraka ta'ala yana magana ne da muridai waɗanda suka fuskanci halar Allah tabaraka ta'ala yake falam taqtuluhum ay nufusakum bi mujahadatikum wato zukatan ku na nafsu ba ku kuka kashe su ba fa saboda wani shiga halwa ku ko saboda wasu zikirorin ku ko saboda yawan azumi iz la taqata lakum alaiha ba ku da iko akan nafsun ku ba walakin Allah qatalaha Allah shine ya kashe ta bin nasr wa tayidi da taimako da karfafawa hatta hayyat har zuciyar ta rayu bi ma'rifati da ma'rifar Allah to kuma sai Allah ya ce da shi shehi murabbi wanda yake tarbiyyar muridai wa ma ramaita ba kai kai jifa ba ai qulubil muridina bi mahabbati ba kai ka jefi zuciyar muridai da soyayya ta ba ma'rifati ba kai kai jifa da ma'rifata cikin zuciyar almajiranka ba walakin Allah sai ya ce Allah rama shi ya jifa ai tilkal qulub shi ya jefi wannan zuciya bi shay'in da wani abin min zalika daga wannan wato wato wannan ma'rifa da soyayya wa inna ma anta wasidatun kai wasida ne kawai wa sababun kai dalili ne min al-asbabi daga dalilai al'adiya na al'ada saboda ba ma yin komai sai da dalili ka ji dalilin da ya samu ka aje ka har kana takama ma kai kai har kana cewa zaka yi wala salbu wasa ka la tasira laka kai baka da komai fi shay'in min zalika a cikin wannan to shine dalilin faɗa Allah ce laysa laka min al-amri shay'un shine dalilin faɗin shewa yace falama awa wannan abun babu wani mashiga sai ga Allah duk a maida wa Allah kawai ramaita wa rabbi ma ramaita inna sifatu jalilin lil sifatu jalilin jalalin lil jalili fala ma'awa to wannan shine ishara zuwa ga ainihin wato wannan jifa da shehu radiyallahu anhu ya sibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita to shine kuma yake bari cewa inna sabal jannatil yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajun fi zilalin Allah raki muttakiun to ina ji mun kai ko raqibu yace raqibu ya mai kula da bayi mai lura da su da abin da suke aikatawa a ko da yaushe Allah tabaraka taala shine mai kula da aikin bayi Allah bai sa kowa ya kula masa da bayinsa ba saboda kowannen mai shagaltu da kansa da abin da yake gaban ba aikinka bane kula da aikin bayi aikinka kula da abin da idame ka annabi ya wadi ya ce wa alal wa alal aqil an yakuna mumsikan li lisanihi muqbilan ala sha'anihi wajibi ga mumini ikama harshensa ya fuskanci abin da idane shi kowa ya abin da yake gabansa idan ka je manishta galabi ma la ya'ni ya hutu ma ya'ni in ka shagaltu da abin da bai dame ka ba abin da idane ka zai kubce baka saboda kowannen ne je shagaltu da abin da idane shi Allah shine raqibu yani almuddali ala ad-dama'iri ash-shahidu ala as-sara'iri أي هو الذي يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى Allah tabaraka wa ta'ala shi ke tsinkaye bisa ainihin tunanin bayi shi ya san abin da zuciyar bawa take kunshewa kuma Allah shine yake duban ainihin baɗinin bawa kai baka san komai ba akan wannan ka shagaltu da zuciyarka kawai ita ka sani kai ka san abin da zuciyarka take saka maka saboda kai kokari ka gyara ba abin da wani yake ba abin da wani yake ba zai cuce ka ba abin da kake shi zai cuce ka ka yi kokari ka gyara kanka kar ka tsaya kana zagin mutane ranar alkiyama ka tashi wa babaka a daga ka a nuna ka a jeba ka wani wuri daban tsaya ka tsaya kai abin da zai amfane ka kawai
ya hadil ibad kewa ce ya mai shiryar da bayi fasalliyan kai salati kai tajalli ala mustafa bisa mustafa al mansur almansur abin taimakon Allah a koda yaushe man turbuhu wanda turbayarsa al maswa ita ce makoma eh, daga shi aka yi kowa kuma kowa cikinsa zai koma shi kuma wurin Allah zai koma ka gani inna lillahi kenan wa inna ilaihi raji'un kowa daga annabi daga Allah yake kowa daga annabi yake kuma kowa cikin annabi zai koma shi yasa shi Ibrahim duk ya komar da mu cikin annabi ya komar da mu cikin Allah ba tun ba mu koma ba shi ne ma'anan hasibu an kuma qabla an tuhasabu mutu qabla an mutu kai ku mutu tun kamun ku mutu to mu mun mutu tun yanzu annabi da kansa yana nuna sayyidina abubakar yana cewa wanda yake so ya dubi matacci akan ƙasa ya kalli abubakar siddiku to haka yi
ra'ufu ce ya mai tausayi ra'uhu ya mai tausayi ar-ra'uhu wallazi satara ma ra'a min al-uyubi summa afa amma satara min az-zunubi shine ra'uhu wato ra'uhu wanda isitirta abin da yake gani gabawa na aibi sannan kuma ya yafi abin da ya sitarta daga daga daga na daga zunubi ya ganka cikin aibi ya ɓoye ya sitarta ka sannan kuma ya yafi kuma abin da ya sitarta din shine ar-ra'uhu aya shakuru Yau ce a ya shakur ya mai karɓan ƙanƙanin aiki da babban falala kai na bula raka abi ya baka aljanna har abada.
وهاب Wahawu ya mai baiwa صليا kai ta jalli على المصطفى bisa al-mustafa المختار al-muktari يا من له المعوى ya wanda makoman mu baki ɗaya tana wurinsa. Mu gaba ɗaya makoman mu Allah ne ba aljanna ba. Mu ne mutanen da ba mu san wuta ba ba mu san aljanna ba. Mu ubangijin wuta da ubangijin aljanna muka sani. A haka yake.
صلاة Salatin Allah عليه tabbata kan annabin Allah مثل ما الله عالم shi ya ce ba fa kama sallaita ala Ibrahim ko kama sallaita ala Musa ba gwargwadon abin da Allah ya sani misla mallahu alimu salatin misla mallahu alimu misalin abin da ilimin Allah to to misalin salatin ke gwargwadon abin da Allah ya sani to yi salatin ga annabi ba ranar karewa وآل kuma salatin ba shi kadai ba da halarar walitta ita ma a yi mata wannan misla mallahu alimu وصحاب da kuma halarar ubudiyya ita ma a yi mata aiwa annabin Allah aiwa waliyin Allah aiwa bawan Allah misla mallahu alimun kuma ما المحب matukar masoyi يهوى yana ta ƙauna له ga annabin Allah
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤتينا من الذكر والحب سلام على مدرر الأسرار بالغ ومركزه أنزل الله فوزرات البيضاء وأول حميد عبد من زن الله وأول توحيد وأول قائم وأول موصول إلى الحق بالغي فسبحان ربك تسلم تسره نورنا فلا نوار من زن الله محمد وعبد الله داه حبه منزل الله كفاني بتيغار عن شقفت بحبه كفاني بأن دعوات ربه يا الله على عهدي بالذات المقرب دائما يا الله وآل وأصحاب مدى قولي سيدي على مزن للأسرار حرف السين
shi ce harfin sin سلام gaisuwa da aminci على مزن ya tabbata bisa girgije للأسرار girgijen na asraran ubangiji بالغ mai isa matuƙa wurin zubda ulumu da ma'arifu shine girgije na manzo Allah ya ta zubar da ilimai da ma'arifa to abin ba dama shine ayi albarkil asaibi muzunil arba'i to muzunil arba'i nan duk wanda ya je wurin wazifa kullun sai an zabge mai a zuciyar shi shi yasa asara ne fashin wazifa duk sanda mutum yayi fashin wazifa ɗaya yayi asara abinda dubunnan shekaru ba za su bashi ba saboda muzinin lil asrar baligi zai zo kuma zai zai jibge wannan muzuni din muzunin arbahi din nan duk zai jibge shi da buhur da awani kuma kowa zai ibina shi in bahar ne kai in awani ne kai ka zo wa annabi duk yanda kake so shi ibrahim ya ce mala'iku da annabawa da kudubai da afradu da jami'ai sun zo wa annabi da mailwatan zuciyoyinsu wani ma zuciyar ta fi teku girma annabi ya cika ta amma abin mamaki har yanzu tekun annabi ka baka tsoma allura ka tsami kai ka ce bai taba ba a taba shan komai ba to zo da ka shi sa ba a son yin fashin wazifa duk sanda mutum ya je wurin wazifa to za a yi masa wannan sai ga jahili ne kai ka zama malami sai dai idan babu tasdiki duk wanda ka je na cewa ba za a sami ilimi ba sai an yi kaza sai an yi kaza ƙarya yake juya ya ba mu irin wannan maganganun kar mutane su ce su ne dalilan da yasa ake cewa muna hana karatu in za ka shekarar dubu kana cewa mun hana karatu ba abin da ya damu shehu mansur wallahi za ka yi ta gani na ina hurdodi na ne kurum saboda haka ina magana akan abin da yake kawai shine daidai karatu mu kullum cikin shi muke ni ba na yawo ma sai da littafi kullum saboda haka karatu a yi karatu sosai ina faɗin abin da yake kuma wani wadi ne wannan na nufi wadin wannan su fi wadin shine kawai magana amma ba muna cewa wai ko a bar karatu mu ahalin karatu ne saboda haka abin da muke magana a nan idan mutum ya sallama taslimin da ake magana wallahi tallahi duk abin da ake faɗi din zai samu shi karatu ba ka zo ka zauna kai wa'azi ba shi wani karatu ba ka san Allah ka bauta wa Allah ka tsoraci Allah shi ne karatu ba ka zo kai ta wa'azi a to kayi wa'azi kuma ranar alkiyama an ce wuta ina karatu to so da haka abin da in ka gazgata wannan bayanin da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo imma a baka ilimi imma a baka ma'rifa imma a baka da makarici ne sai ga ka dawo ka zama mai gaskiya da mugu ne sai ga ka dawo ka zama mai amana munafiki ne da kai sai ka dawo ka zama sadiki kuma to duk wata miyagun ɗabi'a wasu miyagun ɗabi'u annabi a wurin wazifa yake kore mana su to sai in mutum yana fashi ko ko bai ma yarda da abin da ake faɗi din ba amma in mutum ya yarda abin da yasa muke zakewa akan wannan maganganun mu mun gani ne fa ba ci muke ba da abin da muke faɗi mu mun gani ne ba muna ji bane mu ahli shuhud wal iyali ne ba ahli dalil wal burhan ba to saboda ka shine in mutum ya gaskata ya lazumci wazifa din nan da'iman da zai ga wannan sai ga mutum maroci ne da da yana kyauta annabi ya bashi kyauta da makareci ne ya da yana gaskiya da jahili ne ya zama malami da mahajubi ne sai ya zama arif
wa man kazi ala'il ilahi to sannan annabi shine markaz na alayin ilahi makakkafan nan na ainihin kyaututtukan ubangiji shine ainihin wato duk wata makafa ta kyautar Allah shehu ya ce ko duk an danka min su hustul marakiza to zo da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato wato wato matattaran dukkan baiwan Allah as-sawabi wato cikakku sune sawabi cikakku fa hudduqatul bayda manzo Allah shine ainihin fara azurfan nan hakika muhammadiyya ke awwal hamidin farkon wanda ya fara godiya ga Allah wa ma'dinu tahqiqin sannan manzo Allah shine ainihin baramu na hakika na ilimin sanin Allah ma'adinu tahqiqin ainihin matattarar ahadiyar Allah in kana so ka gane kadaicin Allah tabaraka ta'ala zo ka wurin Annabi Muhammad shine ma'adinu tahqiqin baramu na gaskiya wa awwalu damiji sannan annabi shi ya fara damejin kafirci eh kaga Hausawa ma sun sato ne ba damiki dameji ko baka lura ba eh wa awwalu damigi annabi shi ya fara damejin kafirci eh
wa awwalu tauhidi sannan annabi shine farkon tauhidi tauhidi annabi shine farkon tauhidi la ilaha illallah wa awwalu qa'imin annabi shi ya fara tsayawa ya ce Allahu akbar ya bauta wa Allah wa awwal mawsulin annabi shine farkon abin sadarwa ila hadratillahi ila alhaqi zuwa ga Allah baligi kuma ya isa matuƙa wurin saduwa da Allah babu baina shi ma tsakaninsa da Allah dama shi ya faɗi ya ce ma alhaqi halatul amini ka halati ma al mustabal muqtar nurul abadi duk yanda kake jin halin annabi da Allah to haka halina da annabi la farka bainahuma to zo da haka ka gani shine ilal haƙƙi baligi wato annabi ya isa matuƙa wurin saduwa da Allah tsakanin annabi da Allah babu bayani ba tsakani yasa Allah ya ce summa dana fata dalla to shine dalili fa subhana a wato wannan fahu durratul bayda din nan shehu tijari radiyallahu anhu yayi maganar ta shine yake cewa ainihin wato sayyidi abdussalam bin mashish shehin abul hasan shazali yana yi wa annabi kirari a cikin salatin sai ke cewa walahu tada alatul fuhumu falam yudrikuhu min nasabiqun wala lahiq yace wato ainihin fuhumu dukkan fahimtar halitta Allah baki daya tada alat suna takaituwa ko kuma suna watsewa suna karewa suna kankantuwa lahu ga manzon Allah duk fahimtar halitta in suka ce suna so su gano annabi fahimtar za ta kare falam yudrikuhu min nasabiqun magabatanmu ba su riski annabi ba wala kun waɗanda suka rage kuma ba za su riski annabi ba to shine dalilin faɗin uwaisul karni da ya ga sayyidina umaru da sayyidina ali lam tara ya min rasulillah illa zilluhu haqiqa muhammadi yake aka ce ko da sayyidina abubakar ya ce ko da sayyidina abubakar bai ga komai ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai inuwarsa to wannan shine dalilin a wato ishara zuwa ita durratul bayda kenan shine ke cewa ad-durratul bayda allati takawanat an hal yaqutatul hamra'a durratul bayda wadda ainihin diamond din nan ja ta kasantu daga ita ita fara azurfa ce kuma diamond ja halitta kenan fa halitta Allah duka daga fara azurfan nan annabi kenan suka faru shine shi ne ce to wannan durratul bayda hiya al-haqiqatul muhammadiyya wal yaqutul hamra hiya wujudul alam bi asrihi to wannan shine insha Allah fa subhana rabbi shi wai ce tsarki ya tabbata qaddasal abda sirruhu tsarki ya tabbata ga ubangijin da qaddasal abda tsarkake bawa ya tsarkake ba ya tsarkake wa bawa sirruhu asirinsa
binorin da wani irin haske na falanwara wanda yake kawar da dukkan hasaki irin na rana da taurari da watanni min kulli bazigi daga duk wani haske mai bullowa daga sama wato subhana tsarki ya tabbata ga ubangiji wato in ka ji an ce subhana to ana ana gaya maka karka sa hankali a cikin bayani duk inda ka ji an ce subhana tsarki ya tabbata cikakken tsarki cikakken ƙarfi da ilimi da nufi da iko ya tabbata ga ubangijin da hankali da tunani da shakka da zato da kokwanto da kaifa da lima da aina suka yi sujada a bakin kofan halaran shi shine subhana dalili Allah tabaraka ta'ala faɗi cikin hadisul qudsi ya ce inna fil jasadi mubghatan wa fil mubghati qalbun wa fil qalbi fu'adun wa fil fu'adi damirun wa fil damir sirrun wa fil sirri ana shine subhana rabbin qaddasal abda sirrahu in ka gane wannan karatun zaka gane wannan inna fil jasadi mubghatan wa fil mubghati qalbun wa fil qalbi fu'adun wa fil fu'adi damirun wa fil damir sirrun wa fil sirri ana zani cewa a cikin jiki akwai tsoka wannan tsokar a cikin tsokar akwai zuciya a cikin zuciyar akwai fu'adu a cikin fu'adu akwai damiru a cikin damiru akwai sirru a cikin sirri akwai ni to shine shi wace to sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tsarkake asirin bawa ya zama shi shi ma ya zama shi
muhammadu abin yabo sama da ƙasa abdullahi shine hamilul ismil azimil kabirul akbarul makazunul masuni daha tsarkin Allah uhibbuhu shi wace ina son shi kada hababtu wa tara ne kuntu kuntu kanzan maktiyan lam lam lam urabba ahbabtu
bi hubbi lahil kal to ka ji ko dan kar ka dauka ni na tsara bi hubbi ilahil khalqi da soyayyar ubangijin halitta muzi muzdi mai halittar ko ko mai aiwatar da albawazigi duk wani hasake hasake dukkan hasake hasake bawazik dukkan watanni da taurari da oh, ga su nan dai duk wani haske da ka sani in ka haɗa su baki ɗaya su ake kira bawazik to da soyayyar ubangiji aka yi wannan kafani iftikaran sai ce kai ya ishe ni abin alfahari
in shugiftu bi hubbihi idan na shagaltu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shugibtu na fita hayyaci na ɗimautu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sakirtu sai ce sai in yi maye bi kamrin da wata irin giya min widadika giya ta ƙaunarka sa'igi ka- mai daɗin sha kuma giyar gata da daɗin sha
kafani ya ishe ni bi anna daha ya ishe ni alfahari cewa ɗaha tsarkin Allah wahada rabbahu
sai ce ya ishe ni alfahari bi anna daha cewa tsarkin Allah wahada rabbahu ya kadaita ubangijinsa wa usni alaihi kuma wato yana ta yabo gare shi da gadi'an radiyan yana mai tunkuɗe kulla zaigi dukkan karkatacce
salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar Ubangiji, adidal bawaziki wato adiddan wato dukkan hasaki masu bullowa daga sama, adadin taurari kenan, shine bawazik, adidal bawaziki adadin taurari, ala abidiz zati su taru su tabbata bisa bawan zati, almuqarrabi abin kusantawa daiman da'iman a koda yaushe, wa alin da alayensa wato ka gani hal- hadratul wilayati kenan, wa ashabin da halarar ubudiyya.
mada qawli shayyikin matuƙar wato faɗin mai begen so, salamun aminci, ala muznin ita bata bisa girgije lil asrari na asiraran Ubangiji baligi mai isa matuƙa wurin zubda ilimai da marifa. To shi ne wannan shara. A lura isharar da shehu ya yi, radiyallahu ta'ala anhu wannan da muka faɗi din nan na wannan da shehu ya ce a ala durratul bai za'i din nan shehu ya ce fa wa durratul bai za'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin ad-durratul baida wato fara azurfa to wannan isharu ne zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan amanar Allah tabaraka ta'ala baki daya shi ke dauke da ita babu abin da ya fita daga annabi kuma babu abin da ya rage wanda yake baya cikin sa a yana ishara zuwa ga wannan hakika muhammadiya shi shauti yani kenan radiyallahu ta'ala anhu a cikin jawahirul ma'ani yana faɗi yana cewa amma haqiqatul muhammadiyya fa hiya fi hadhihi martabati la tu'rafu wa la tudraku ba wanda ya isa ya gane hakika muhammadiya a cikin wannan martaba ba ta ganuwa ba ta raskuwa wala madma li ahadin fi naili hafi hadal maidani babu abin kwaɗayi ga wani ɗaya na samun hakika muhammadiya a cikin wannan fage sun masta asarat sannan ta tasirantu bi albasin da waɗansu irin wato alkyabbu waɗansu irin riguna min al'alwari daga hasaki al'ilahiyat na ubangiji wa ta jabat sannan ta hajjabtu biha da waɗannan anil wuju daga barin samuwa halitta suka kasa gane annabi da wannan bayyana fi hazal maidani ita wannan hakika muhammadiya a wannan fage to samma ruhan ita ake kira ruhi in ka jan ce ruhi to hakika muhammadiya fa nafaktu fihi min ruhi ba da ihtijabi bil albasi bayan an hajafce ta da ainihin jukkuna an sassa su a cikin wato wato jukkunan mutane wa haza gaitu idrakin nabi ne yace wannan shine karshen abin da annaba suke riska wal mursalin da manzanni wala aqdabi da kudubai yasiluna ila hadal mahal suna kaiwa wannan bagire ne a makamin ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqifuna amma anan suke tsayawa summa asarar bi albasin min al alwari al ilahiyati sannan wannan hakika muhammadiya ta ƙara tasirantuwa da waɗansu irin hazake na ubangiji ukura daban wabiha da wannan ne summiyar aka yi mata suna akalan ake ce da ita hankali saboda da yawa muna karatu mutum zai ringa je muna cewa nafsu akalu ruhu sirru kaza wani ma ya ji ana cewa jabarutu nasutu eh rasa menene wannan ne to karatu ne akan bisadi yake tafiya daidai sai dai sai mai kunne ne yake iya ji to shine fa yace sai wannan hakika Muhammadiya sai ta tasirantu da waɗannan wato riguna daban ban da waɗancan wabi ha summiyat akalan da wannan ne aka sa masa hankali a wurin annaba an tambaye shi menene farkon halitta yace awwalu ma khalaqa Allahu al-aqala farkon abin da Allah ya fara halitta shine hankali a wani hadisin kuma awwalu ma khalaqa Allahu ruha nabika ya jabir farkon abin da Allah ya fara halitta ruhin annabinka ne ya jabiru to sun masta asarar daga nan ta ƙara tasirantuwa da albasin ukura da wasu kuma ainihin wato rigunan daban fa sun miyar bi sababi ha nafsan daga nan ake ce mai nafsu wa min ba da haza zahar jasadi sharif to daga nan ne jikin annabi bayyana to da wannan shine dalilin da yasa aka ji shehu ya faɗi wancan a bayani alhamdulillah za mu dakata
رم الله والباقي سبحانه يا فاطمة يدعو وليس الله بسوم دعو إن تصف إنني مغلوب ودفوك في المصوب نسير يا نسير يا نسير فقراد إنك القدير أريان إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أغلب إلى كيف تكار المريد وكيف تظل ماذا يريد لتنتقلنا لعدوهنا وخذنا يادتنا لا تبك من آثار إلى آدم فقد بغى من لنادا هابون كان ممتغا عليه مدرس ومما لديه وتتل سلا زد خير وتكرم مدل سر مير نيم جلل مجا وسندا إن بني عمرو دا تصمدا أثار النساء قريبا يخفي كل لدى العبد هذا مخفي متين يا متين يا متين بك صدر باش ما كونو أجس بعد أن داري أن ضعيفا لم يكن شيء ولو كفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا لا قوة العبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي ظلمت منك عجل فإنما كنت لم تعجل يا رب بالمائدة معصرة ومن الذي قرب ونصرة لطف صليا على المختار وعلي وصحب الأبرار يا ربنا بسيد المختار ونوره وقيد المدرار فهبنا العلوم والمعارف وهدينا المرام والأرض العواقب يا ربنا وبعت العباس وسره ونور النبراس وافتح قلوبنا بخير جامع واملا فؤادنا بنور الأمة ومن بسره إليهاوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سقيرجي ومن بلاد فديجي ليلنا العديد والجبال بيتنا الجنون والكبال وافتح لنا الكنوز والعيون وانفي بنا الأدران والغيون يا ربنا بشيكنا الكليل غوث الورى ونوره الجميل فعطنا المرض يا رحيم وليلنا العمر يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي يا رب يا رب يا رب ويا صمد فقم مغيثا لنا يا وايد العدو يا فر يا وتر يا عين المراد يا جل يا من لا له شفا كلا ولا ولد أجل سبيدا نفاق الكلب وابدا يا من لا شبيه له حكم ولا ند أنت القياس لكل قيس وجل يا بر يا عق يا من لا له ند فقد أمتك خلقك أمهم ولا ينالهم الناس ثم لا يصدوا بالمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الانصاب يا محمد صلوا وسلم على خير الورى دددا محمد علي اصحابه سندوا
alhamdulillah ma ya kamata a fita cikin ƙauyukan amma dai za a yi kokari mu gani an sa ranar ziyarar maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda aka saba yi duk shekara wanda a can kaula ake yi tun lokacin shi ibrahim har yanzu manyan-manyan sahabai irin su sai da ali irin su sai bai su manyan-manyan sahabai wanda suke yi tun farko a kusan shekara kusan tamanin da ya wuce ko saba'in suke suka asasa wannan ziyaran har ya kawo yanzu to wannan ziyaran an sashi shi daga watan gobe ranar shida ga watan gobe za a yi ta a can kaula to ziyaran dama makusudin wannan ziyaran su muridan shi ibrahim a can wanda yake su manoma ne in suka yi noma noma damuna ya kai aka gama harkar noma aka sai da kayan gona to sai a debi wani abu cikin kayan nan da aka sayar wato a kawo a hada a kawo mashi ibrahim da ya ta godiyar Allah wato wanda yake hadiya wanda suke mashe Ibrahim wanda yake a nan in aka zo Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zai zauna da su tun farkon dare har karshen dare ko har tsakiyar dare ya yi ta cika yana batsa yana zuba yana zuba musu da asirarai da faidoji da alkhairai da ilmomi zahiran wa batinan ya dinga zuba musu saboda wato a lokacin wato shehu yake ganin cewa gashi nan gashi shi shehu ne ga kuma muridansa kuma ga sun zo a gabansa in an zo maulid maganar annabi sal- maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shehu baya maganan komai sai maganar annabi kawai yake faɗa maganar annabi baya faɗi wani magana wanda yake ba- banda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ziyara annan shehu yake cika yake tumbasa yake yi yake gaya mana abu da muke bukata abu da muke so to saboda haka an sa wannan ziyaran wato shi daga watan gobe kuma bana tsarin ya canza kamar yadda aka saba yi shi an ce duk inda ka ka shiga cikin lungun nan na duniya akwai al- muridin shehu ibrahim to saboda haka an fada da abubuwa wanda yake ko'ina cikin duniya da yake yanzu an samu ci gaba yanzu nan za ka aika da sako ya je china yanzu nan cikin minti biyu yanzu za ka aika da sako ya je hong kong yanzu za ka aika da eh, wato sako ya je can irin su eh, eh, pakistan da abunan inda dai ya fi nisa cikin duniya ba ma nan saudiya da abunan irin su london da su america ba to saboda haka aka ce za a watsa labarai ko ina da ko ina duk inda muridin shi ibrahim